الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin ɗaya ga watan bakwai watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasiqiyya wallafa ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdussalam ibn taimiyyat al-harrani rahimahullahu ta'ala in ba manta ba muna cikin wani fasali da malam yake bayani akan abin da ya shafi al'imanu biliyomil akhir kusan ya yi da bayani akan wannan rukunin za mu tashi inda ya ce wa tu'minul firqatun najiya min ahli sunnati wal jama'a bil qadari khairihi wa sharri wannan shine karatu na goma sha shida al firqatun najiya وهم الذين كانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى daga cikin ahlus sunnati wal jama'a suna yin imani da kaddara alkhairi ne ko sharri duk da cewa Allah ta'ala tabbas duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara shi alkhairi kai tsaye ake jingina ma Allah ka yi sabuwar mota sai Allah ya kaddara na sai mota Allah ya kaddara na ƙara aure Allah ya kaddara na yi sabon gida Allah ya kaddara na ci jarabawa Allah ya kaddara na samu ƙaruwa sau da alkhairi jarabawa in ta faru ba za ka ce Allah ya saukan mun da sharri ba an gane ku sai dai ka ce Allah ya kaddara kaza ya faru da ni ta ya ce Allah ya kaddara gidan shi ya kone amma ba zai ce Allah ya kaddara mai sharrin konewar gidan shi ba saboda me alkhairu kulluhu bi yadayka wa sharru laysa ilayka to da ita jarabawa in ta zo to wata kafara ce ga mumini ko ukuba ga kafiri ko mujiri idan mumini ne sai gidan shi ya kone sai dan shi ya rasu sai kaza ya faru fata yake hakan ya zamanto zai kusantar da shi zuwa ga Allah kaga bai zama sharri ba a hakikaninsa amma a zahiri rashin daɗin da ya ji a ran shi abin ya zama shari to amma shi Allah da ya kaddara mishi me ya kaddara mai alkhairi zai ƙara daga darajar shi zai kankare mai zunubin shi ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin ko ba wani jarabawa ko wata wahala ko wani ciwo da zai samu mu'mini face Allah ya daga darajar shi ya kankare mai zunubi saboda shi shine ma'anar wa sharru laysa ilayka أما في الحقيقة ما أصاب من خير أو شر فهو بتقدير منه سبحانه أم فهمت أبو؟ توداك الفرقة الناجية سنة إيماني لقدر تأل خير نيكو تشر والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين إيماني لقدر ينا متاكي ينا دا متاكي قدابيو kowane mataki ya kunshi abu biyu da aka dai a takaice wato ainihin arkan ɗin ƙaddara guda hudu ne arkanul imani bil qadar guda hudu ne kai imani da alkhalq cewa Allah ta'ala shi ya halicci komi duk wata halitta Allah ya halicce ta sa'annan sai al-ilm Allah ya san da wannan abu sa'annan sai al-kitaba Allah subhanahu wata'ala ya rubuta wannan abun sannan mashi'a ganin daman Allah sai da ganin dama ne na Allah ta'ala abinda Allah ya kaddara din kuma yake faruwa to waɗannan sune al-arkanul arba'a amma at-taqsimul asasi wato ainihin biyu ne fad-darajatul ula matakin farko al-imanu bi anna Allah ta'ala alimun bil khalq imani da cewa Allah ta'ala ya san duk abin da yake kumshe da halittu ya san su sannan ya san abin da ke kumshe da su abin da ya wuce da wanda ake cikin shi da wanda zai zo nan gaba kaga kenan ya kumshi alkhalqu da alilmu din a tare Allah subhanahu wa ta'ala Allahu khaliqu kulli shay hadha khalqullah faruni ma za khalaqal ladina min duni shi ya halicci komi daga cikin halittu sannan bayan haka wato ainihin yana sane da abinda halittun nan ke aikatawa yana sane da duk wani motsi nasu wa hum amiluna bi ilmihi alqadim alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada da su bayi suna aikata duk abin da za su aikata ne da sanin Allah Allah ya san za su yi aikin ya san suna yi ya san sun yi an gane ku madiyan wa haliyan wa istiqbala tun tantani tun azal da kuma lokacin da suke da kuma abadal abad baya mancewa wa ma kana rabbuka nasiya وما ربك بغافل عما عما يعملون بعلمه القديم da ilimin shi wanda yake wanda yake tintin duk da mun ambaci alqadim bai kamata a jingina ma Allah subhanahu wataala a matsayin sunan shi to bai kamata a jingina mishi wato alqidam ba لأن القدم سبقه حدث dabin da aka ce da ɗaɗɗe ne kan a ce tsoho ne to kaga an yi lokacin da ne ba tsohon ba shi akwai sanda aka yi shi masallacin tsoho ne ya kwana ya jima to amma dai an yin shi aka yi wanda ya gina shi ya fi shi jima to shi allah ta'ala ba wanda ya yi shi ba wanda ya halicce shi ba wanda ya samar da shi aka samu washi ba ta da farko to as-sifatu tatba'u adh-dhawat wannan ka'ida sifofi suna bin ba wata sifa ta Allah da take haditha ballantana hatta zama kadima wata ran daga yadi a ce al-awwal al-awwal alladhi laysa fi awwaliyatihi ibtida wal akhiru alladhi laysa fi akhiriyatihi intihai هو الأول المبدي بغير بداية هو الآخر المفني وليس بفاني ذاك بعلمه الأول بعلمه الأزلي النياي أما أتي بعلمه القديم ضد شيء شيخ الإسلام بيان نفهم القديم الذي سبقه حدث با لكن استعمال اللفظ القدم كو سنن القديم كو صفة القديم كو القدم محدث استعمالا أن كركرو شيء wa kirkiro shi mutakallimuna daga cikin falasifa da mantaqayyun al-awwal wadanda su kuma mulhiduna sun kirkiro ne dan su nuna cewa Allah an yi lokacin da babu shi wal iyad billah to daka ba a musharaka da mutumin banza a cikin abin da yake khasiyya shi shi yasa Allah ya hana sahabbai cewa ra'ina ku sau da yahudu ista'maluha fi at-ta'yib والتنقيس والطعن في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم التي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا مع أن الصحابة لم يقولوا راعنا انتقاصا ولا احتقارا لكن لما كانت اليهود تقولها على وجه التعيين على محمد صلى الله عليه وسلم منع الله سبحانه وتعالى الصحابة عن قولها سدا للذريعة ودرعا يعني للفتنة تداك شيما هكذا مشاء شيخ الإسلام da daga cikin magabata wanda suka yi amfani da lafazin alkadim kala su hatta bashi shekul islam cikin littattafai da dama da kala su al-tahawi ko cikin tahawiyya kala su ibn abil izz ibn abil izz cikin al'ujuzan nan tashi da ya buɗe ta da alhamdulillahi alqadimil bari shi zaga wasu nusakh suna canzawa da alqadir الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجزة الفصول جاء تراك با sun faɗa ne da wancan manufan na falasifa sun faɗa da ma'anar al'awwal din ne illa annahum akhtau sun yi kuskure gurin ishtirakul lafzi ma'a anna al-ma'ani mukhtalifa daga a riƙe allafazi allafzu as-sunniyyu thabitu as-salafiyyu shine abin da yake mafita to Allah ya san da aikin da bayi suke tuni alladhi huwa mawsufun bihi wanda Allah ya sifantu da wannan ilimin azalan wa abada tuntuni da kuma har abada wa alima jami'a ahwalihim min at-ta'ati wal ma'asi wal arzaqi wal ajal Allah ta'ala ya san dukkan wani hali da bayi za su shiga ko suke shiga ciki na biyayya ne ko na saban Allah ne na arziki ko ajali Allah ta'ala ya san nawa za ka samu a duniya loma nawa za ka yi a duniya kwalfata nawa za ka yi maruwan sha ko abin sha a duniya numfashi nawa za ka ja ka saki a duniya waiwaye nawa za ka yi taku nawa za ka yi kyabta ido nawa za ka yi a duniya adadin kalmomin da za ka saurara da kunnanka abubuwan da hannunka zai taba abubuwan da hancinka zai sunsuna ubangiji tabaraka wa ta'ala ya san wannan duk abin da zai faru da kai na jarabawa ta rayuwa da kalubale na rayuwa Allah ta'ala yana sanar da shi za ka shiga kangi kaza za ka shiga rintsi kaza Allah ya san da duk wani hali da za ka shiga na farin ciki farin ciki da samun arziki farin ciki da samun ilimi farin ciki da samun yalwa da kaza duka shi komi ya sani subhanahu wa ta'ala duk wani abu da za ka yi na biyayya ga Allah duk wani tasbihi da za ka yi duk wani tahmidi da tahlili duk wata haukala da hasbala da za ka yi duk wata raka'a da za ka yi duk wata alwala da za ka yi duk wani aswaki da za ka yi duk wani zumunci da za ka sadar duk wani sadaka da za ka yi duk wani alheri da za ka aiwatar duk wata gaskiya da za ka faɗa duk wata nasiha da za ka yi da dukkanin abin da za ka yi na saɓon Allah ƙarya ne ko cin amana ko gulmace ko hassada ko ƙiyayya ko duk wani nau'i na alma'asu Allah ya san kuma ba ka yi ba sai da izinin shi walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da Allah ya ga dama da su Abu Jahal ba su bautar gunki ba da Allah ya ga dama da Fir'auna bai ce ana rabbukumul a'la ba da Allah ya ga dama da shedan bai kima annabi Adam sujada ba da Allah ya ga dama mai giya dan giya da bai shagiya ba barawo da bai sata ba amma ya kaddara ne saboda shi fa'alu lima yasha fa'alu lima yurid wa ba a ce mai dambe da yus'alu amma yaf'alu wa hum kuma walaisa bi zallamin lil abid bi zalunci kowa ba su da ya baka mashi'a faman sha'a falyu'min man sha'a falyakfur i'malu ma shi'tum amma ya ma tahdid daga aikata sabo kuma yace in ka zabi sa aikin Allah to zai taimake ka akan shi walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin sai yake cewa thumma kataba Allahu fil lawhil mahfuz maqadir al khalq likitab sannan Allah ta'ala ya rubuta a cikin tsararren allo na kaddara duk abubuwan da suka shafi halittu na abin da zai faru da su fa awwalu ma khalaqa Allahu al qalama farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta shine alkalami qala lahu sai ce mai uktub yi rubutu qala ma aktub alkalami yace me zan rubuta qala aktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyamah ce ka rubuta duk abin da zai faru har zuwa tashin alkiyama na cikin Abu Dawud da Ahmad wa sahahu al-Albani fi sahih al-Jami' to cewa awwalu ma khalaqa Allahu al-qalama wasu sun mai fassara da awwala ma khalaqa Allahu al-qalama fa qala lah kaga zarfiya ce ba wai mubtada da khabar jumla ce zarfiya wato Allah na halittar kalami sai ce mai yi rubutu ba wai yana nuna shine farkon halitta ba muhaqqiquna sun tafi kan haka da shine abinda al-allamatu al-fawzan rahmatullah ta'ala alayya rinjayar cikin sharhin nan nahaiya ta ibnu abi daud rahimahullah cewa al'arshi shine farkon halitta wannan shine tahqiqin al-hafiz ibn kathir cikin al-bidayah wa nihaya wanda wannan hadisin yazo da riwayoyi daban-daban wata riwaya yazo da cewa kana arshuhu 'ala al-ma lokacin da ya halicciwa al-qalam kinan al-arshu سبق القلم فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه duk abin da ya samu mutum dama ba kuskure mai zai yi ba karka je ka ji ciwo ka ce da na sani da ban hau mutan nan ba la taqul law anni fa'altu kaza la kana kaza fa inna law taftahu amala shaytan in abu ya same ka ce ma sha Allah ainihin wato qaddara Allah ma sha fa'ala aw qaddaru Allah wa ma sha Allah fa'al ba wani tsimi ba wani dubara in Allah ya kaddara sai ya faru wannan sai ya faru kana kwance zaka tashi furgigi ka tafi ashe kuma inda wata musiba za ta same ka amma jarabawa ce kaddarar Allah ce ba wai batar basira ce kai ba ba rashin dubara bane Allah ya riga ya kaddara abin zai faru lakin kuma kai ittikhadul asbab اتخاذ الأسباب أسباب الوقاية أسباب الحماية لكن لا تتكل عليها باء دوغرو دا سببي إنك دوغرو دا سببي توباك دا توكل توحيدك يا سامو مسألة كتي أتند دي ناسا هولر كوانو تكوي بان دا زائني هذا لينا متو آه نكما عبا توحيدي كينكو تتند ناسا كاميرا أجدانا ناسا شوكين ويا bayan da za a barawo ya shigo mun amma ba a hana ka yin wannan ba ittikhadul asbab lakin tattakilu wa tatawakkal ala Allah wahda tawakkal ala Allah kuma tawakkalin bai nuna wa kuma shikenan ka zauna wa sare dai ba yasa yaron da yazo da taguwa annabi ya ce daure ta sai ka dogara da Allah ittikhadul asbab jaffatil aqlam wa tuyati suhuf alƙaluman da suka yi rubutun ƙaddara sun bushe da abin da suka rubuta an naɗe takaddun da abin da aka rubuta a ciki an riga an gama case close kawai abin da Allah ya ga dama ne ke gudanawa ɗan adam ba ka da wani zaɓi cikin ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala sai dai ka roƙi Allah sassauci ka roƙi Allah kariya domin shi wato ainihin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab ta yi an kaddara maka wani abu zai fare ka zai faru da kai albarkacin addu'o'i da kankami addinin ka Allah ya kare ka shi ne yin abin da ya ga dama ne kama qala ta'ala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir Allah ce ashe baka sani ba cewa lalle Allah ya san duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin ƙasa inna zalika fi kitab lalle wannan ilimin hakan da abin da zai wakana da su halittun da ke sama da ƙasa yana cikin wani littafi shine Allahul Mahfuz inna zalika ala Allah yasir kuma lalle wannan abu ne mai sauki a gurin ka dauka wani abu ne mai nauba abin da ke nauyayen Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma kula da sammai da ƙasai baya zama abu mai nauyi a gurin Allah kakka auna shi da ma'aunin halittu kai ne yanzu aka ce ka haddace alkutubu sitta ka haddace alkur'ani matsalan farko haddace alkutubu ka haddace kaza ka haddace kaza kasan sai ka ce mutum kai ba ba wasa ba da ba wasa ba ne ba wannan hadda kasan dai ka sha wuya kafin ta zauna ka fahimci kaza ka iya kaza ka san kaza to ai an yi gwagwarmaya لكل إلى شأب العلا حركات لكن عزيز في الرجال ثبات أهنا أتكين halittu kenan ko shi Allah ba abin da ke zama mai kalubale ba abin da ke zama mai kalubale wani ya iya bambance tsakanin mubtada da khabar da ainihin sifa da mawsuf anna'at wal man'ut misali ya sha wuya to shi Allah ba abin da ke ba shi wahala wanda ya ce wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam ayyamin wa ma massana min lughub ya da ci sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin su cikin kwana shida ya ce kuma bamu sha wuya ba bamu gaji ba ba sarewa ba kosa sabanin dan adam akwai yanayin aikin da da kayi shi zaka ka shiga cikin gajiya sai ka huta to shine yahudu saboda rashin kunya ya suka ce ai da ya kare aiki ranar juma'a ya kare halittu to sai ya huta ranar asabar shine Allah ya saukar da waccan aya kuma masana min duku inna dhalika 'ala Allah yasir wa qala ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ba wata musiba da za ta auku a cikin ƙasa katada ya ce assunun kenan fari da za a yi rashin ruwa da lalacewan amfanin gona fari su ɓata amfanin gona ko wani abu makamancin haka wala fi anfusikum ko ta musiba da za ta faru cikin kawunanku yace na al'auja cututtuka yunwa da ainihin wato al'amurad yunwa da ainihin cututtuka da mai ake ce mushi annoba da za ta faru da mutane kaga ana ta shan wuya ko ana ta mutuwa ko ana ta tsadar rayuwa illa fi kitab face yana cikin wannan littafin min qabli an nabra'aha tun kafin mahalicci halittu da ita ce fassara ta ainihin wato alhassan albasir min qabli an nabra'aha yace ay min qabli an yakhluqa Allah ta'ala nasama tun kan Allah ya halicci alkhaliqa to ya kaddara ga abin da zai faru shekara ta kaza da kaza da kaza za a yi fari a yanki kaza da kaza za a yi yunwa a yankin kaza da kaza za a yi cututtuka da annoba a yanki kaza da kaza duk Allah ta'ala ya kaddara ya rubuta ya san za a yi corona lokaci kaza za a yi ebola za a yi lasa ciwon nan na bera da ake cewa ko za a yi kwalara duk kwalarar da aka yi da duk wata yunwa da aka yi duk wata wahala da aka sha duk abin da ya faru a duniya na cikin ƙasa da ya shafi amfanin gona da tsirrai ko na ainihin wato wanda yake da dangantaka da mutane da halittu ubangiji subhanahu wata'ala ya san da shi ya kaddara shi ya rubuta shi kuma shi ya halicce shi an fahimta ko inna zalika ala allahi yasir kuma wannan abu ne mai sauki a gurin Allah dama ba abin da ke bashi wahala wa hadha at-taqdir at-tabi' li 'ilmihi subhanahu yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsilan wannan taqdiri kaddarawar da yake biye da ilimin Allah dama ilimin sabiqu ko ilimin Allah subhanahu yakunu fi mawadi'a jumlatan wa tafsila wannan abun zai kasance ne a wasu gurare a dunkule da kuma tafsil filla filla misali Allah tabaaraka ta'ala ya rubuta ya san ya kaddara za a yi kwalara a lokaci kaza shine amai da gudawa a yankin nahiyar Afirka a country ƙasa ta Nijar ko ƙasa ta Najeriya ko Ghana ko Kamaru ko Chad misali kaga jumlatan kenan sai kuma ya san mutum nawa za su kamu da wannan ciwon mutum nawa za su warke mutum nawa za su mutu mutum nawa za su sha wahala mutum nawa ne za su tsira daga wannan lalurar mutum nawa ne za su mutu a ɗauka ciwon ne ya kashe su alhalin ba shi ne ajalin ba wani abu ne daban gane ku duka Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ya kaddara ya rubuta kuma shi ya halitta jumlatan wa tafsila faqad kataba fil lawhil mahfuz Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a cikin allan nan tsararre ma sha'a duk abin da ya ga dama wa idha khalaqa jasadal janin kuma sannan idan ya halicci jikin wato ainihin jariri qabla nafkhir ruhi fihi kafin a busa rai a cikinsa ba'atha ilaihi malakan sai ya aika wani mala'ika almalakul muwakkalu bin rahim ke mala'ikan da aka wakilta shi don kula da jinjirin da ke mahaifa daga duka wani yana cikin nau'i na at-taqdir al-azali akwai at-taqdir al-azali al-awwal shine abin da yake lauhul mahfuz التقدير azali da aka jaddada shine lokacin da za a busa ma yaro rai akwai at-taqdirul hawli da ake yin shi duk shekara shine ranar lailatul qadr fiha yufraqu kullu amrin hakim sannan akwai at-taqdirul yawmi inna kullu yawmin kullu yawmin huwa fi sha'n cikin rahman fayu'maru bi arba'i kalimat sai a umarci mala'ikan da al'amura guda hudu al-kalimat ya'ni masail a umarce shi da mas'aloli guda hudu waɗanda zai rubuta fayuqalu lah sai a ce mishi kama fi ba'd riwayat uktub rizqahu wa ajalahu wa 'amalahu wa shaqiyyun am sa'id ka rubuta arzikin wannan yaro zai zama miloniya ko biloniya zai zamanto daga cikin masu kuɗi attajiran gari ko ko ba haka ba wa ajalahu san ka rubuta ajalin shi abinda zai zama sababin mutuwar shi zai mutu ta hanyar hadarin mota a'a ta hanyar rashin lafiya a'a za a kashe shi ne a'a zai bata ne a rasa ina yi ilmuhim wa amala kuma za a rubuta aikin shi ko ajalahu lokacin mutuwar shi amalahu aikin shi na rayuwa tunda ya shaqayyun am sa'idun karshen makoma kenan aikin da zai yi a addinance ahlus sunna ne ko dan bid'a ne mai da'a ne ko mai saban Allah ne aikin da zai yi na rayuwa kafinta ne shi tela ne shi makeri ne shi mai walda ne shi ɗan kasuwa ne shi ainihin wato malamin makaranta ne shi mai aikin gwamnati ne ɗan albashi ne shi wa shakayyun amsari taɓaɓɓe ne ko azartacce ma'ana ɗan wuta ne ko ɗan aljanna fa'amman lazina shaƙo kafin nari lahun fiha zafirun wa shahiq fa'amman lazina su'idu fafil jannati خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز ونحو ذلك دمك من شنهك فلهذا التقدير فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل وانا التقدير وانا قدرا ودا نوع wato cewa Allah ya san da komi kafin ya kasance ‘yan katsalanda da wuce gona da iri da riga malam masallaci daga cikin ƙadariya kan mi musu yadda suke mana ‘yan bidiya ko ce ƙadiriya ba ƙadiriya ba ƙadariya daban ƙadiriya da su ko in sun tashi kaga akwai wahabiya da aka yi cikin hawari sai ce su ne wahabiya su ne wahabiya gane ku duk da mu ba muka sama kanmu wahabiyya ba yadda su ne suka jingina kansu da wani mu ɗin sunnar annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba mu jingina kanmu da wani makhluki ba bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya bi tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam wa munkiruhu al-yawma qalil amma masu inkarin wannan kadan ne a yau yana nufin masu inkarin al-ilmu sabiq cewa Allah ya san da duk abin da bayi za su kafin su yi to gulatul qadariya suka cewa bai san da abu ba sai in sai in wato ainihin sun yi shi kaga faɗin Allah ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a raddi ne akan su kamar yanda ibnu kathir ya ambata cikin tafsirin shi wallahu a'lam so da lokaci bashi haka mu tashi akan ad-daraja الثانية إن شاء الله وإياكم